بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata sha takwas ga watan dulƙida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan Seftamba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif dr ibrahim bin amir ar-ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba a manta ba kaman yadda karatu ya gabata wannan ɗan shi'a tijjani as-samawi ya kafa hujja da ayan da Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard cewa wai wannan aya tana zargin sahabbai da sun yi ƙasa a gwiwa ba su fito an tafi jihadi da su ba sai ayan ta rika zargin su tana hantaransu su to bayan da malin ya kawo mana taujihi kyakkyawa dangane da menene ayan take dauke da shi kuma menene hakikanin ma'ananta to sannan sai malin ya dauko tafsiri daga cikin kibda kibdan tafsiran musulunci yake son ya fassara ma al'umma wai ma mai ayan ke cewa ku je sabanin ƙaryen da wannan zindiki ya fassara ayan da shi malin ya ce qala ibn kathirin fi tafsirihi al-aya ibn kathir ya faɗi yayin fassara wannan aya ya ce haza shuru'un fi itabin man takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ita wannan aya shimfiɗa da sharan fage ce na zargin wanda bai bi annabi yakin ba fi gazo ta tabuka a yakin tabuka ashe ba sahabbai take zargi ba ayan tana zargin waɗanda ba su je yaƙin ba ne, amma sai aka fara shimfiɗa da sharan fage na za a zarge su. Amma sabon annabi ayan ba da su take ba. Jama'a kuna fahimtar wannan ko? Domin a cikin yaƙin tabuka an samu da yawa waɗanda ba su je ba, wasu ba su je ba saboda suna da uziri irin su saye da na Ali. Kuna fahimtar wannan? In ma da abin zargi ne to Ali ne abin zargi, cin da shi ne bai je yaƙin tabuka ba. amma yana da uzuri kasantuwan annabi ne ya bashi tsaron gari da sauran makafi da guragu da tsoffi da mata da yara da marasa lafiya duk waɗannan suna da uzuri ba su da laifi ina fatan mun gano wannan da kyau ƙultu malam ya ce ni ko cewa na yi wa ma'alumun abu ne dai sananne annahu lam yatakhallaf anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gazwati tabuka ahadun min ashabihi babu mutum ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda bai bi annabi yakin tabuka ba ghairi ahalil a'azar yace banda waɗanda suke masu hanzari ne da uzuri da shari'a ta yadda da hanzari da uzurinsu kuna fahimtar wannan da kyau ko amma dukkanin sahabbai sun je wannan yaƙi babu mutum ɗaya daga cikinsu wanda bai je ba Mala ya ce, Illa thalathatu na farin, ya ce, sai dai mutum uku kaɗai, mun gano wannan da kyau ko? Mutum uku ne kaɗai ba su je wannan yaƙin ba, kama dalla ala zalika hadithu ka'ab bin malikin al-ash'ari kaman yanda hadisin malik ya nuni akan haka ko hadisu kama dalla ala zalika hadisu ka'ab bin malik al-mashhur fi haini kamar yadda hadisin Ka'ab ɗan Malik wanda ya shahara cikin Bukhari da Muslim wanda ya nuni akan haka. gaba ɗaya yakin tabuka sabon annabi kaf mutum uku ne kawai ba su je ba amma ka kaf sabai sun je duk wanda kaga bai je ba in dai ba mutum uku din nan ba ba sahabin annabi bane dama munafiki ne dama cikin al'umma fa haka yake zaka ga mutum ya zo yana tare da kai amma wallahi ba tare da kai yake ba munafikin kai ne ina fatan mun gane wannan ana tafi wani abu zai faru da gaskiyan al'amarin kowa za ta bayyana gare shi kuna ganewa Allah ya rufa mana asiri wannan hadisi mala ya ce ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a Kitabul Magazi babu hadisi Ka'ab bin Malik karanta Fathul Bari a mujalladi na 8 shafi na 113 zuwa 116 a lamba hadisi na 4118 haka Muslim ya fitar da wannan hadisi a Kitabut Tauba babu hadisi Taubati Ka'ab wa sahibaihi a mujalladi na 4 a shafi na 2120 zuwa 2128 a lamba disi na 2769 Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Mala ya ce wa hum ka abbunu malik waɗanda ba su je wannan yakin ba cikin sahabbai daga ciki akwai ka'abu ɗan malik. Kun ji ɗaya? Wa hilalu bunu umayya da hilalu ɗan umayya. Kun ji wa murarata wa muraratu bunun rabe da murara ɗan rabe kun ji uku kenan waɗannan su ne kaɗai ba su je wannan yakin ba wanda ba su ba ko babu in kuma ka ce da wani to waye wane ne bai je yakin ba cikin sahabbai wanda aka ruwaito bayanin bai je ba da isnadi ingantacce kaka babu ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai mala ya ce wa ma haza فقد ثبت بنص كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه tare da waɗannan mutum uku da ba su je yaƙi ba sai da ya tabbata da nassin alƙur'ani wanda ɓanna bai zuwa mai gaba da bayan shi ya zo ya tabbatar da cewa annallaha taba alal jame Allah ya karɓi tubansu duka wa an fi taubatihi ala sa'ir sahaba wahayan sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wahayi da yake tabbatar da ce sauran sahabbai ma kakaɗinsu Allah maɗaukin sarki ya karɓi tubansu yutla wanda wannan wahayin ana karanta shi fi kitabihi cikin alkur'ani wa zalika fi ƙaulihi ta'ala wannan ya tabbata cikin faɗin Allah maɗaukin sarki laqad taballahu alan nabi haƙiƙa Allah ya karɓi tuban annabi, wal muhajirina kuma Allah maɗaukin sarki ya karɓi tuban muhajirai, wal ansar kuma Allah maɗaukin sarki ya karɓi tuban ansar. Allazi na taba'uhu waɗanda suka bi annabi fi sa'atil usra yaƙin tabuka shine sa'atil usra lokacin wahala. To kaga in aka tsaya daidai nan sayyidina albaya ciki saboda bai je ba. shi sayyidina Ali ya shiga nan ne da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kaga Abubakar kaga Umar kaga Usman da sauran sahabbai kab da nassin wannan aya ne duk laifin da suka taba ma Allah madaukin sarki Allah ya yafe musu duka sakamakon zuwa wannan yakin da suka yi to yanzu sayyidina Ali da bai je yakin ba sakamakon aikin da annabi ya bashi kuma hadisi ya tabbata cewa shi ma yana cikin nan tsakanin da Allah ya zama abin zargi kenan ya zama abin zagi kenan ya zama abin cin mutunci kenan ba yanda za ya haka ya kasance sai ga mutumin da dama can fa mutumin banza ne shi kawai ya kosa ne ci mutuncin bayan Allah wanda ba su ci ba ba su sha ba ba su taka ba ba su baras ma ba su da laifin komi a waye gari a ce haka siddan ba su tiɗiɗi ba saɗaɗa a ce wai za a zo za a ci mutuncinsu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai Allah madaukin sarki ce min ba'adi ma kada ya zigo qulubu fariqin min zakatan wasu daga cikin su ya samu matsala kaman zuciya za ta buga saboda ga wahala ga talauci ga fari ga damuwa ga kaza kuma a lokaci guda a ce su zo su tafi yaƙi yaƙi a lokacin matsanancin zafin rana irin na sahara yaƙi gari ba kusa ba gari nesa inda za a yaƙi kuma sojoji masu yawa masu ƙarfin bala'i wannan shine sahabbai suka so a ɗan jinkirta zuwa yanayi da annabi ya ce ina a yanzu za a tafi in wune sai a ce an ba shawara ya ƙi jin shawara ya matsa ba zai bar ayin koya ba sai ra'ayin shi jama'a irin waɗannan masu kurototo da kururuwan ra'ayin ra'ayin ra'ayin nan fa su ne suka sabbaban mayaƙin manzan Allah matsala a Uhud annabi ya shirya zai je yaƙi da sojoji guda nawa ɗari tara abdullahi ɗan ubai ɗan salul ya ce cin da an ƙi jin shawaran shi an ƙi goyon bayan shawaran da su suka bada a matsayinsu na wanda suka kira kansu wasu manya aka bi shawaran yara to yaƙi ba zai yiwu ba sai ya zige mutum ɗari uku ya mai da su gida ni har yanzu waɗanda suke ƙoƙarin ɓata addini da kawo addini cikas har yau ba sa iya ziga mutum ɗari uku ina fatan mun gano wannan da kyau ba sa iyawa saboda kana gina nan ne can na rushe maka kana kamo can ne can na balle maka har yau mutum ya kasa batanci shi fa wannan abdullahi dan ubay dan salul mutum ɗari uku ya zige mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mai da su gida don Allah one tat na yakin annabi an ja mai tun daga lokacin yakin ya kare saboda mutum ɗari uku sun koma ɗari shida suna tafe za su fara tunanin a'a to me yasa waɗancan suka tafi anya ku kun gane wannan da kyau ko wannan na daga cikin abin da ya haifar mu annabi matsala kuma wai sai ga exactly wannan abin yana faruwa cikin al'umman ku jama'a yasa wani lokaci sai ka tausaya ma mutane amma shi jahilci haka yake jahilci da surorin shi haka yake kaga mutum iri-iri ya shafa ma idan shi toka ya zo yana yin abubuwan da in an fassara mai illan abin da yake yi wallahi sai ya kuka da hawayen shi Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai yake cewa sun mata ba alaihim jin wannan abin da suka yi a ransu sai Allah ya karɓi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim Allah madaukin sarki ne da jin kan sahabbai wa ala thalathati alladhina khulifu yace hadda mutum ukun nan da aka sa musu dokan ta ɓaci cewa an daina magana da su hatta idza daqat alaihim al-ardu har aka waye gari duniya te musu kunci bima rahubat didda yalwanta wa daqat anfusuhum aka waye gari su da kansu a rayukansu ma suka ji babu daɗi gari ya musu kunci wa dhannu alla malja'a min Allah suka sakankance cewa ba su da wata matsirata daga Allah illa ilaihi duk inda suka kai so komo dai wajen Allah za su dawo sun mata ba alaihim sannan Allah madaukin sarki ya karɓi tubansu li ya tubo domin su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim Allah madaukin sarki mai karɓan tuba ne ko mai jin ƙai ne yanzu akwai sauran zargi sakamakon saukan wannan ayan kuma bayan saukan wannan ayan akwai kuma mazarga da ya rage za a zargi sahabbai a kanta ma tare da haka an zazzage su an ci mutuncin bayan Allah shi sa a lokacin da kaga wani ya koma gefe yana zaginka yana zarginka yana cin mutuncinka kwantar da hankalin kakka damu wallahi an taɓa yi ni ina gaya muku wannan ne domin ku samu natsuwa sannan kuma ku ƙara samun yaƙini jama'a wannan abun fa ya faru sahabban nan su abokan annabi ne amma ga jama'a a yau suna zagin su dan kai ana zagin ka a yanzu wai don Allah sai me jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu. Wannan ita ce aya ta 117 da 118 a cikin suratul Tauba. Mala ya ce, Fatadammanat hazil aya ikhbarin lahi ta'ala ala taubatihi alal muhajiri na wal ansar. Kun ga cikin wannan aya ƙarara, Allah maɗaukin sarki yana ba da labarin cewa ne ya karɓi tuban muhajirai da ansarai gaba ɗayansu. Allazina taba'ur rasula waɗanda suka raka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gazwati tabuka a wajen yaƙin tabuka. Wallati tusamma gazwatil usra wanda ake kiranta da gazwatul usrati falam yatakhallafu anhu babu waɗanda suke zaman gida ba su bi annabi ba ma'ama asabahum fiha min alja'adi tare da wahalan da ya same su wa shidda da tsanani wal faƙari da kuma talauci da abin da ya shafi fari da rashin amfani da rashin abinci da matsaloli iri-iri wanda in aka ce za a lissafa sai a kwana ana lissafi ba kai ƙarshe ba tare da wannan duk suka watsar amma suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta ja'a fi ba'dir riwayat har sai da yazo daga wasu bangaren ruwayoyi annan nafar minhum kanu yatanawaluna tamra an samu wasu daga cikin su suna zuwa suna ɗiban dabino mun gano wannan da kyau ko in aka ba wannan dabino sai ya ɗan gutsara ya ba wannan ya gutsara haka suke fa a wannan yakin bainahum ya masu ha haza wannan ya ɗan gwaguya haka kaɗan sun mai ya shirabu alaiha sai ya ɗan sha ruwa sun mai ya masu ha haza wannan ma ya ɗan gwaguya kaɗan shi ma ya sha ruwa sun mai ya shirabu alaiha hatta ta'ati ala akhirihim haka ba suke fa har sai an kai ƙarshen da dabinin zai ƙare dabino ƙwaya ɗaya ba kwaya ɗaya haka sabe suka rika yi wai wanda suke wannan aikin shine wani zai zo kawai yana kwanciya ana mai jini a karti na bin shi guje kawai shi kenan sai zo yana zagin waɗannan bayan Allah ka tambaye shi me yayi kuna gano wannan da kyau ko abin da aka yi masa abin nan kenan Allah ya shiryar da mu ka karanta tafsirin al-Imam tabari a juz'i na shida shafi na ɗari biyar da biyu da tafsirin Bagawi a juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, Kamata zammana taubatullahi ala thalathatil almukhallifin alladhina ta'akharu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tilkal gazwa yace kamata zammana kaman yanda aka waye gari a taubatullahi wannan tuba na Allah ta shafi ala thalathati almukhallifina almukhallifina mutum ukun nan waɗanda aka sa masu dokan taɓaci. Malam ya ce, Wasafu bil mukhallafina bil mukhallifina an masa siffa da al mukhallifina ne li'annahum kullifu an tauba saboda an jinkirta an dakatar da karɓan tubansu inda ma ja'u lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da suka iso wajen annabi wa atarafu bi dhunubihim suka buɗe baki ƙarara suka tabbatar da laifinsu, faƙala lahum annabi ya ce masu ƙumu hatta yaqtadillahu fikum ku je har sai Allah maɗaukin sarki ya gama yanke hukunci a kawo. Anzalallahu taubatahum fi fil ayatil mazkura a alahu sannan sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ya bayyana cewa ya karɓi tubansu a cikin ayoyin da ke sama waɗanda muka gama karantawa ka karanta tafsirin tsabari a jiz'i na shida shafi na ɗari biyar da biyar Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Alladina ta'akharu su ne waɗanda aka jinkirta ar wanda suke jinkiri an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su raka annabi ba fi tilkal gazwa a wannan yaƙi. Ba'ada hajarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahum bayan da annabi ya ƙaurace musu baki ɗaya wa nadamihim da kuma nadaman da suka zo suka yi nadaman azima nadama babba hatta zaqat alaihim al-ardu bima rahubat har sai da duniya ta musu kunci duk da yalwanta abin da nake gaya mutane kenan jama'a sai kuna tafa da mutane sai su ɗauko mugun abu mala a cikin addini mugun abu a cikin ɗabi'a da al'ada na al'umma ko sai a ce ku ci gaba da tafiya da su da wannan kazantan abin da ya taɓa faruwa ba kenan muka ce ba za mu hudda da wani ba ba dalilin da za mu hudda da shi babu shi kuma yau da su ka'ab din nan ba su nadama ba ko wallahi annabi ba zai hudda da su ba amma kirikiri mutum ya ɗauko madaran fasikanci wai sai a komo sai a ce wa ya kamata a yafe mai ya kamata a hudda da shi kai ba kana yi ba ina fatan mun gane wannan da kyau dole sai ni da kai da kai da wane da wane mun yi ai kai kana yi kai da addininku da ɗabi'anku da hukuncinku ya ɗaya ina fatan mun dan sai hali ya yi ɗaya ai ake abota ina fatan mun gano wannan da kyau kai da halinku ya ɗaya kai makaryaci ne shi makaryaci ne kai maciyin amana ne shi maciyin amana ne kai fasiki ne shi fasiki ne abokin barawo ai barawo ne da naku ya ɗaya ai kaga kun yi hudda tare mu kuma da muka ba za mu iya ba jama'a sai mu shiga mi ni na kasa gane in kai ka lalace sai kowa ya lalace ni ban gane wannan abun ba gaskiya in kai ka zama fasiki sai kowa zama fasiki kai ka hakura mana kai kadai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu dole mutum in ya dauko abu zai yi ko ya nemi abokan tafiyan shi kun gano wannan da kyau ko fa kullu ina'in billadhi fihi yandahu kowace ƙwariya ai labarin abin da ke cikin da take amayarwa bayan da za a yi jama'a mutane zama abin da suka zama kuma a waye gari a ce salihan baya zauna tare da su irin wannan ne fa malaman fiqh suka ce in an samu wani lalataccen mutum ya mutu mutanen kirki kasu je wajen gawan shi saboda saddan lizzari'a toshe kafan banna muddin mutanen kirki suna matambadaddun mutane sallan gawa irin wannan to jama'a ba za su wo ba kenan ai sai kowa ma ya ce ai bari in yi bari in miƙe kafa in yi abin da nake so don in na mutu wane da wane ma ai za zo su man sallah kenan za a samu matakin gyara ba za a samu ba irin wannan ne fa ya sa farkon musulunci duk mutumin da ake bin shi bashi annabi sai yake mai sallah in an zo sai ce sallu ala sahibikum da sabai su gane illan wannan taurin bashin da abin da ya kama da haka manzan Allah bai komo yana yi ba ilmantarwa ne da karantarwa yanzu a waye gari mutum ya irin wancan ƙazaman laifin sai a waye gari mutum iri na inje ina hudda da shi wannan ban bude kofan cewa al'umma su riƙa yi ba kuna gano wannan da kyau ko kai ko da kake hudda da shi da kai da banzan bazara a duniyan addini da mutunci duk fa ɗaya ne fa ina fatan mun gano wannan da kyau duk ɗaya ne yanda kake rayuwa haka dabba take rayuwa ina fatan mun gano wannan da kyau ya akuluna kama ta'akulul an'ami suna da dabbobi suke ci in ka kalle za ga kowa neman yake kawai yadda zai rayu tunanin shi ya za a raya addini ya za a raya al'umma ya addinin Allah zai karbi ya ci gaba ya al'umman annabi za su karbi cikin al'ummomi su ci gaba wannan ba ba shine ajandan shi ba ya zai samu kuɗi ya zai samu ya ji daɗi ya zai samu ɗaukaka ya zai samu suna ya za a ji shi ya za a girmama shi ya za a rika jin maganan shi wannan ba shine ra'ayinka to mu ko wannan ba ba shine ra'ayinmu ba wallahi al'adim jama'a mu ya za mu promoting addinin Allah ya kai inda bai kai ba a gyara shi a cire mai duk wani kazanta da aka zuba mu addinin kun ga wannan wallahi shine mu manufan mu wannan mu shi muka sa mu gaba duk wani hayaniya da shirme wallahi ba shi bane shi yasa waɗannan nasoshin wai mutane sun manta da su kai in baka shirya aiki da su ba to ai mu mun shirya aiki da su kuna fahimtar wannan da kyau ko in kai baka shirya ba mu mun shirya in ka gaji ayoyin kai watsi da su ba za ka yi imani da su kai aiki da su ba mu mun yi imani da su za mu yi aiki da su in kai baka fahimce su irin yadda muka fahimta ba mu kuma wallahi iyakan fahimtar mu kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko ni ina mamaki in yau a gidanka kace kai dambu zaka ci dole ni da nike sha'awan fate in ci dambu wani kuma in yace zai ci tuwon dawa dole ne ka kaka ba mai ci tuwon masara cin da shi aka tuka a gidanka wani kuma shinkafa ya ce a yi gidan shi dole ne kai da za a ci taliya a gidanka sai an ci wannan shi kuma wanda zai kwana ba a yi ma girkin a gidan shi ba to kuma yaya haka Allah maɗaukin sarki ya so ni na kasa gane wa ku ce wasu kun daidaita mutane a hali ɗaya wane ya yadda ya zama tantirin fasiki shi kuma wane yana ƙoƙarin ya zama salihi wasu a ce wai su haɗa kai jama'a in ba cikin ƙidahuman mutane irin waɗannan ba ba a taɓa iskanci irin wannan ba ba ba a taɓa irin wannan iskancin mutum da aka yi duniya a kafaran maka ne suke zargin bayan Allah na ƙware da suka janye jikinsu daga 'yan iska sai suka ce wa innahum unasun wa wasu mutane ne ne ya taɗa haruna suna ƙoƙarin wai su su janye jikinsu wai su tsarkake kansu ba a son su shiga cikin hayaniyan gari irin wannan zargin ne fa ake ma annabin Allah annabi Musa baya zuwa kurma tare da 'yan iska cikin kogi sai koma gefe yana wankan shi nan da nan aka yada jita-jita a kan shi wai gwaiwa yake da shi wai wannan ne yasa wai baya zuwa wanka rafi ko irin waɗannan abubuwan yawancin shekara nawa ƙoƙari ake sai an ɓata man suna sai an ci mutuncinmu sai an mana kaza wani fa zuwa ya tara mutanen shi yana cewa wai abin da ya sa ba ruwan shi da mu wai mun an tara kuɗi a masallaci wai cinyewa nake nace ikon Allah kusan shekara ishirin masallacin nan kai ke jagorancin shi amma kuma yana zubar da ruwa wanda sana'anka ne ka iya gyara shi baka yi ba ni kuma na zo ƙasa da shekara biyu na mai da shi inda ka san a Dubai ina fatan mun gane wannan in ba waɗanda ka tara kake gaya musu waɗannan maganan ƙidahumai ba ne, ya kamata su ce, kai, anya ko maganan nan naka ba hasada cikinta? Kamata jama'a mu rika kallon irin waɗannan abubuwan fa, amma wannan maganan sai ne magana a kanta, kuma zan yi ne ala'a'ayunin nasi, za a amfani da midiya na masallacin na aika da saƙonni ba don komi ba sai don a kiyaye gaskiya a rusa ƙarya. na kasa gane shekara tun muna yara kai ke kula da sadakokin nan amma kuma wai yau mu mun zo shekara bi kacal mun yi abin da ka shekara sama da ishirin ka kasa yi kuma maimakon ka yaba ka ce kyankyasan ka ne kai bura gaza da wannan ka koma kuma ka neman ka ci mutuncinmu da aka yi me ni ka kalle ni ni ko baka taba gani na baka ji sunana ka san na fi karfin sadaka ina fatan mun gano wannan da kyau kana jin an ce malam me me ake cewa da shawaraka Allah ya suturu buƙi ina fatan mun gano wannan da kyau a wahala ai da ganin kura za ta ci nama hawa malam ni sadaka sadaka masallaci ai billahi al'adun na fi karfin wannan sai dai a je a tambayi waɗanda aka tara kuɗi aka ce za a yi kemis za a fitar da famasi na musulunci suka koma suka yi taro suka cinye kuɗin suka raba ma junansu ina fatan mun gano wannan da kyau su wane ne ya kamata su fito su faɗi kuma su zo su tuba su bayyana cewa sun ci amanan al'umman annabi don duk wanda ya ciwon kai a wannan gunduma da zunubinsu don da an kafa wancan famasi ɗin Allah kaɗai san haihuwan da zai yanzu wanda zaka ce wai don menene za a zo a yi famasi ai a watsar da wannan a zo a gina malamai nan aka raba kuɗin habu ba ha ƙarami liman ya kwashi kaza ladan ya kwashi kaza abin da faka yake nan mun sani mun yi shiru duk zan zo zan ba da labar duk wanda yake ahlus sunna ne a wannan yankin ya san an yi haka shekara 20 da suka wuce baya za mu zo za mu faɗa ai na kasa gane irin wannan to duk waɗannan ƙazaman ne fa kowane ja'iri da guntun kashi a gindin shi wai yake son mu zo mu haɗa kai da fasikai koko sai mu kowa mun zo mu mai tona asiri mun faɗa abin da yake yi mun rufa mun ce ba za mu yi ba da in kana da hankali sai ka koma gefe ka ce kai ma me ba za mu yi ku ba ba shi kenan ba kai ma kai fushi ka ce wallahi tallahi wa ba za mu bi ku ba wa amma wai kullum wai sai a ce wai su ake wai ni in bi menene special game da mu da ake son sai mun bi kun gano wannan da ku cinaka in cinawa ya taba zama rowa in ka ji mutum ya matsa hada a raba nashi dan jabi ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ga annabi ya sa mu wasu dokan taɓaci ya ƙi ya hudda da su shi ko manzo Allah mai laifin shi Mala ya ce, Falam yabka ba da zalika uzurin li ahadin fin naili min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce kun ga daga daidai ne wanda ya rage wanda zai zo yana sukan sahabban manzon Allah a bisa wani dalili bayan saukan wannan dalili aw ghamzihim bi shay'in mimma qad yaqa'u minhum ko kuma ya rika hantaran su da wani abin da wai yake zargin ya fara tsakanin su tun Allah madaukin sarki ce ya yafe musu Malai ce, Ba'ada magafiratillahi lahom bayan gafaran da Allah ya masu, wata batihi alaihim da kuma karɓan tubansu, wa sana'ihi alaihim da kuma yaban da ya masu sana'an azimin fi kitabihi yabo babba a cikin littafin shi, wa tazkiyatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahum fi sunnatihi da kuma irin yadda annabi ya wanke su ta tas ya bayyana alheri fes a kansu a cikin ingantattu nagartattun sunnonin shi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya da sabai baki da kai sabai yan gatan annabi ka taba su Allah ya saukar da aya ya kace kace da kai annabi ya tsine ma albarka Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa rafida su yan shi'a yudrikuna haza sun san wannan wa inna ma yahmiluhum hiqduhum ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya dauke su shine kin annabi wa buguduhum lahum da kuma kin sahabban manzon Allah wa buguduhum lahum da yanda suke kin sahabban da mugun kulli a zuciyarsu da suke da shi akan sahabbai ala tanaqusihim wa sabbihim bighairi haqqin ya kai ga duk inda suka zauna sai sun ci mutuncinsu sai sun ɓata su suna ƙoƙarin zubar da darajarsu da rage masu matsayi da kuma zaginsu jama'a wannan menene bambancin shi da irin zagin da 'yan bid'a ɓatattu la'anannun bayi suke malamai bayan Allah na ƙwarai akwai bambanci ne in ka tambaya me wane ya maka a kawai shi dai baya son shi ne saboda me saboda ina za a ce ya samo miliyan kaza Allah ne ya bashi kai ma ka gyara alaƙanka da Allah sai ya baka kai da ba ya baka ka zubar ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum